الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkamu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na tawjih na ilmul qira'at wato bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah tafsilan wa tatbiqan wanda kuma mun fara karatu wanda wannan shine darasin mu ko zaman mu ko majalisin mu na 64 kenan muna cikin wato suratu na 65 ne ko na 65 wanda kuma muna cikin suratu yunus mun yi bayani a aya ta 71 zuwa aya ta 72 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a aya ta wato 79 kenan amma kafin bayani akan aya ta 79 wajen aya ta 71 inda muka karanta watulu alaihim naba nuhin إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت من كاو بيان cewa fa'ajmi'u amrakum wa shuraka'akum ajmi'u shine ku hada mun kawo ruwaisi yana da rawi ne na yaqub yana da fuska guda biyu ya karanta fa'ajmi'u kuma ya karanta fajma'u to in muka diba cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an safha ta 150 sun kawo cewa inda an ka karanta ajmi'u da hamzatu qat'in wato wajhu na qurra'ul ashra bandar wais wanda shi yana da fajma'u shine kama inda Allah ya ce ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum yamkuruna kaga wannan da hamzatu qat'in ne kenan an samu wurin da an kai ittifaqi wajen karanta shi an gane ko to yanzu ayar da zamu tashi akan ta aya ce ta 79 inda Allah ya ce wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim fir'auna ya ce a zo mishi da dukkan mai sihiri masani to imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta bi kulli saharin ali da dukkan babban mai sihiri wanda yake wato masani kinan sai zaman tonan sahar a qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf siga ce ta mubalagha kinan sai zaman to qira'a wannan ta fassara ba kone mai sihiri bane za a kawo sahar ko kuma fir'auna nan ya ce bi kulli sahirin a zo da kowane mai sihiri kuma ya koma ya ce sahar da kuma da sahar kenan da manyan da ƙananan don a zo mai da su ba sani ko mun fahimta ba to madalla to falon ma alƙau lokacin da falon ma ja a saharatu lokacin da masu hiri sun ka zo ƙala lahun musa sai annabi musa ce da su alƙuma antum mulkuna ku jefa abinda za ku jefa mun gane ko na akwai matsala ta tafsiri shine cewa da su da sun ka zo ba annabi musa ne ce su jefa ba sai da sun ka shawarce shi ko suka yi tsere da shi yan gwade ƙaru ya musa in ma an tulƙiya wa in ma an na kuna awwala man alƙa ko ba ka dan bari to kiran nan da sun kawo wannan ne qala lahum musa alquma antum alqur ba shine ya fara ba shi sa tafsirin qur'ani kada sun ka fahimce shi sai ka hada wato mawadi' alqissa sannan kake iya ganewa sannan alqu annabi musa ya ce su jewa kuma ya umurce su da sihiri kuma haramun ne sai aka ce a nan wajen tahaddi ne dama ana so a bayyana ƙaryarsu ban sani ko mun fahimta ba to alquma antum mulkun ku jefa abinda za ku jefa nan ma tufidu al'umum duk abinda za su jefa su jefa asalin alquma antum mulkuna ma antum mulqiyunana an shafe wato ya'un kenan falamma alqaw kaga alqu fi'lu amrinna alqaw fi'li madina alqu aslin shi alqiyuni shi kuma alqaw alqayuni lokacin da sun ka jefa qala musa sai annabi musa ce ma ji'tum bihi sihr abinda kun ka zo da shi sihiri ne an gane ko ba dalla to idan muka duba wannan shine abinda mafi yawancin ƙura sun ka karanta da shi amma idan mun ka dibi qira'a ta Abu Amr ibn al-Ala al-Basri da Imam Abu Ja'far al-Madani sun karanta ma ji'tum bihi sai sun karanta ma ji'tum bihi as-sihr an gane ko kiran nan sai zama to sun zo da hamzatul istifhamin ne ma ji'tum bihi abinda kun ka zo da shi as-sihru yanzu sihiri ne za ku zo da shi ina fata an fahimce ni ma'ana sihiri ne za ku zo da shi don ku yaƙi don ku yaƙi aƙida ma'ana don ku yaƙi gaskiya shi ne abinda wato kamata akwai tambaya wadda annabi musa ya zo da ita an gane ko kenan yanzu abinda kun ka zo da shi sihiri don ku yaƙi gaskiya an gane ko yawwa ƙara musa ma ji itun bihi sihir to sauran ƙura kuma sun karanta ma ji itun bihi sihiru kenan babu tambaya abinda kun ka zo da shi sihiri ne mun gane ko yawwa to kenan a nan wanga kira'a ta zo da tambaya waccan kira'a kuma ta zo da tambaya ba to ya za mu yi taujihin su sai wasu malamai suna ganin cewa yadda za a yi na farko tambaya yi ma ji itun bihi ma ji itun bihi a sihiru kenan yanzu abinda kun ka zo da shi sihiri ne yanzu sihiri ne za ku zo da shi don ku yaƙi gaskiya bayan wannan sai ce ma ji itun bihi sihir tabbata abinda kun ka zo da shi sihiri ne an gani ko yawwa tunda lokacin da yake tambaya ko yayi tambaya dan saboda ya fallasa su ya nuna cewa yanzu abinda kun ka zo da shi sihiri ne to shi kenan ko kuwa ma ji itun bihi sihir ya fara da cewa abinda kun ka zo da shi sihiri ne sai ce kuma a sihiru kuma yanzu abinda za ku zo da shi sihiri don ku yaki gaskiya kina yana tambaya ita gabata ko kuma tambaya ba ya ce ta gabata ba ba sani ko mun fahimta ba yawwa to idan muka duba a cikin littafin majalatu tadabbur a adadi na tara an gane ko a safha ta 44 zuwa safha ta 45 sun kawo bayani karkashin wannan kira'a suke cewa idan aka duba safha ta 40 wato da hudu zuwa safha ta 45 sun ka ce al-murakkab kamar jumla wadda take ita cikin murakkab don an hada kalmomi da kalmomi jumla kenan khabaran kana au insha'an jumla ko ta zamanto ba da labari ce ko insha'a ce an gane ko imma jumla fi'liya ko ko ya zamanto jumla ce fi'liya wa imma jumla ismiya ko ko ya zamanto jumla ismiya duk dai ba su yi ta cikin wanga ban sani ko mun fahimta ba yawwa kinan jumla ko ta zamanto fi'iliya ko ta zamanto ismiya ko ta zamanto khabar ko ta zamanto insha ba yadda za a yi ta cikin waɗannan sun ka ce fa hadhihi arba'atun arba'un waɗannan guda hudu ne muqtadal qism al aqliya duk yadda hankali zai iya yin hukunci to ba zai hita cikin wannan ba fa halla ha shawahidu min al qira'at shin suna da shahidi daga cikin qira'at na'am sun ka ce eh wa ilaykal bayan kuma ga bayani don ka gane cewa ita ilimin balaga ba wai ba ta da alaka ne da tafsiri da qira'at ba kamar da wadansu ke da cewa jumla fi'liya khabariya mala abdullahi ba mun ce jumla ko ta zamanto ismiya ba ko ta zamanto mi fi'liya kuma ko ta zamanto khabar ko ta zamanto mi insha ba ta wuce wadanga guda hudu to yanzu ga guda jumla fi'liya khabariya jumla wadda take ta fi'ili ta fara kenan kuma khabariya ba da labari ne wajen wata ba'akal arzaluna kaga waɗanda sun ka bi ka an gane ko al'arzaluna banda a ta yaqub dan shi za mu zo can wa atba'ukal arzaluna ne ba wata ba'akal arzaluna ba kina a qira'a ta jamhur ne yake wata ba'akal arzalun yake a matsayin wato jumla abin nan amma idan muka duba wata ba'akal arzaluna shi yaqub ya karanta wa atba'uka al-ardhaluna sai da mutunan ba jumla ce fi'liya ba an gane ko fi'iliya ce kuma khabariya labari ake basuwa waɗanda sun kabi ka wato su a idon su kaskantattu ne dama haka suke ganin muminai sannan kuma akwai jumla fi'iliya insha'iyya jumla ce da fi'ili ta fara amma insha'iyya ce ba khabariya bace asfafal banati alal banin yanzu Allah ya zabi ƴaƴa mata akan ƴaƴa maza a ina kun ka samu wannan hukunci da kun kai da kun ka ce mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah sannan kuma akwai jumla ismiya an gane ko yanzu mun samu fi'iliya khabariya mun samu fi'iliya insha'iyya yanzu sai ismiya khabariya an gane ko ismiya khabariya ita ismiya ce amma kuma khabariya ce qalu anu'minu laka wa atba'uka al-ardhaluna atba'uka mabiyanka al-ardhaluna kaskantutuni an gane ko yawwa nan qira'atu yaqub kenan kaga wattaba'aka sun bika qira'atu jamhur sun nuna waɗanda sun kabi shi kaskantattu ne sun nuna hadas ke amma atba'uka mabiyanka waɗanda sun tabbata akan binka to al-ardhaluna kaskantattu na ba wadanda za su samu daraja ji anna jumla ismiya tufidu mi as-thubut wal istiqra sai jumla ismiya insha'iyya an gane ko jumla ce ismiya amma kuma mi amma insha'iyya ce kamar wannan aya ma ji'tum bihi sihr sun kace qira'a ce ta Abu Amr ibn al-Ala da Abi Ja'far kenan sun kace wa taqdiru as-sihru huwa ma ji'tum bihi yanzu sihiri shine kun ka zo da shi kenan ma ji'tum bihi ما جئتم به السحر an gane ko kenan yanzu abinda kun ka zo da shi shine sihiri kaga jumla ce ismiya an gane ko tunda asalin magana asihiru huwa ma ji'tum bihi saban jumla ce ismiya amma kuma mi insha'iya saboda tambaya ta gabace ta ban sani ko mun fahimta ba yawwa kenan sai zamanto sun kaddara khabarkinta asihiru huwa ma ji'tum bihi to iya jumla ta huwa ma ji'tum bihi tunda huwa matsayin mutada zai komawa allazi ji'tum bihi sai zama tomi khabar tunda ma asal mausuliyya ce sai zama to jumla min al mubtada wal khabar tana matsayin tana matsayin khabar na asihiru yawwa tunda al jumla akwai jumal allati laha mahallu min al-i'rab akwai jumal allati la mahalla laha min al-i'rab wa hadhihi al-jumla laha mahallu min al-i'rab li'annaha fi mahalli ar-raf'i khabar al-mubtada sai ka kuma cikin mughni labib da litafan nahwu kaga i'rab al-jumal wanda sun kai bayanin i'rab al-jumal kaga ma'ani al-jumal kuma cikin litafan balaga eh da usul at-tafsir dan ka gane ka wayi Allah ya taimake mu to to almuhimmu dai Allah annabi Musa ce inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin Allah ba zai gyara aikin mabannata ba wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi Allah zai tabbatar da gaskiya bi kalimatihi da kalimomin shi kalimomin Allah na cewa gaskiya za ta yi nasara akan ƙarya inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati ad-dunya wa yawma yaqumul ashhad kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli to walau kare hal mujrimuna ko da mujrimai sun kyamaci haka nan cikin tafsirin alqur'ani tunda yace wa yahiqqullahu alhaqqa bi kalimati Allah zai tabbatar daga nan ba a faɗi ba shin Allah ya tabbatar ko bai tabbatar ba tabbas Allah ya tabbatar fa ulqiya saharatu sujadan qalu amanna bi rabbil alamin ko ba ka nan bane ka ga can wasu wuraren sai Allah ya nuna cewa an tabbatar din tunda yace wa yahiqqullahu alhaqqa bi kalimatihi Allah zai tabbatar to an tabbatar ko ba tabbatar an tabbatar don Allah ce fagulibu hunalika wan qalabu sabiri fasali ko mun fahimta ba eh kafin mu wuce aya ta gaba a abin nan mu wuce aya da za mu yi taujihinta shine cewa wato akwai wata aya da mun ka ketare mun yi mantuwa an gane ko yawwa to wannan ayar ya kamata a ɗanyi bayanin ta koda kaɗan ne duk da yake ba taujihi ne ba mai tsawo akwai cikinta an gane ko aya ce ta 61 muka yi mantuwa wajen inda Allah ya ce wa ma takunu fi sha'anin ba za ka kasance cikin wani sha'ani ba wala ta'maluna min amalin nan wasu malamai sun kace nan ana nufin al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam tunda an ce wa mata kunu ba a ce wa mata kunu na ba wala ta'maluna min amalin na ana nufin al'ummarsa tunda khitab ga manzo khitab ne ga al'ummarsa wasu kace wala ta'maluna min amalin girmamawa ne ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan ya ku su manzo ba za ku aikata wani aiki ba illa kunna alaikum shuhudan sai mun zamanto shuhudan masu shaida if tufiduna fihi ma'ana muna sane da abin da kuke aikatawa ba ana nufin ba Allah yana halarce da zatin sa an gane ko sai ce wa ma ya'zubu ar rabbika an gane ko idan muka duba imamul kisa'i ya karanta wa ma ya'zibu muna ganewa kina ana cewa azaba ya'zubu ko kuma azaba ya'zibu amma a qira'at dole shi kisa'i shi qira'a shi da karanta wa ma ya'zibu ba wai ko ce qira'a daga zuwa kace wa ma ya'zibu ba sai in kana karanta da qira'a ta kisa'i to wa ma ya'zibu ba zai gushi wato ba zai nisa ba an gane ko ya nisanta an rabbika ko ya ɓoyu an gane ko daga ubangijinka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi mithqali dharratin na gwargwadon zarra mun ce zarra nan shine ko tururuwa ko kuma a'a dan abin nan wanda idan kana kallon taga zaka ga wani dan abu kamar kanana kanana mai yawo to da guda din shi ake kira zarra amma fassara shi da zarra atomic ta zamani malamai suka ce bai dace ba saboda wancan lokacin babu ta kuma bai yiwa a ce qur'ani ya sauka da abin da su busani ba muna za mu sanin shi sai dai in ka dauki a'a nan kinayatun sai ka sa wadancan koko kinayatun an shay'u saghir kamar ma'ana za ta dauki karami karamin abu sai ka fassara shi da wancan sai kuma ka ce duk wani abu mai karamci zai iya shiga ciki mun gari ko min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama kidan fil ardi gwargwadon zarra fil ardi a cikin kasai ba kasa guda ba don ka dauke a cikin kasa guda na abu ke yake an bai boyewa ga Allah a a cikin jinsin kasai wala fis sama'i ko a cikin jinsin samai an gane ko yawwa sai ya karanta sai ya ce kuma wala asghara min zalika wala akbara kina kaga wala asghara ko da mafi karamci ne min zalika daga abinda an ka ambata kenan na zarra wala akbara an gane ko bai ce min tilka ba ba sani ko mun fahimta ba bai ce min tilka ba to mi yasa ko ka dauke da didi na koma wala asghara da mai min zalika na koma zuwa ga mithqal bai koma zuwa ga zarra ba dan da koma zuwa ga zarra sai a ce min tilka an gane ko eh kuma ko da zarra ta an ka ce ya koma zuwa gare ta sai a ce al mazkur tunda al mazkur yana koma muzakkar wala asghara min zalika ko da abin ya fi karamci daga haka wala akbara koko ya fi girma illa fi kitabin mubin face shi na cikin littafi mai girma to idan muka duba imamu hamza al-kufi da imamu khalaf al-kufi da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun karanta wala asgharu min zalika wala akbaru an gani ko wala asgharu min zalika wala akbaru to sai malamai suke cewa qira'at wala asgharu min zalika wala akbaru ta yi zamanto atfan ala mahalli mithqal kina an yi atafin shi ne akan mahalli na mithqal an gane ko marfu'un bil fa'iliya ita mithqalu asalinta an yi mata raf'a ne da fa'iliya matsayin fa'il take wa an mazidatun fihi kina an an ƙara ta ne wato ana nufin sila ce littakidi ba wai irin wancan ƙari ba ala haddi kaman misalin kina shine ala haddi kaman misalin wa kafa billahi an gani ko kaga wa kafa billahi asalin shi wa kafa Allahu da kuma inda Allah ce wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza wani kusa wa kafa billahi shahida an gani ko to yawwa shi yasa sai an ka ce to kenan asalin magana wa ma ya zubu mithqalu zarratin wa ma ya zubu an rabbika mithqalu zarratin amma sai an ka ce wa ma ya zubu an rabbika min mithqali zarratin fil ardi wala fis samawati to inda ita min ta shiga ya kuma matsayin ya kuma matsayin an yi masa jarra amma asalin shi fa'ili ne an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir asalin shi an taqulu ma ja'ana bashirun wala nadhir to malakun min ilahin ghairuhu wasu ƙurra sun karanta malakun min ilahin ghairihi kaga wanda sun karanta ghairihi shi ghair matsayin sifa yake nami na min ilahin tuna a hankalta mu min ta shige shi sai an kace malikum min ilahin ghairihi amma kuma sun karanta malikum min ilahin ghairuhu to su ko sun hankalta ma asalin shi don ma yake dauka malakum ilahun ghairuhu na sai sun kai mishi raf'a ala alal mahal to shi malan wa ma ya'zumu an rabbikum misqal dharratin fil ardi wala fis sama wala asgharu min zalika wala akbaru a qira'ata hamza da khalaf da yaqub an hankalta ma asalin min inda ta shiga an gane ko shi sunan zamma ce kamata a yi mishi min ta ta shiga don karin karfin ma'ana sai zamanto ya dauki jarra kenan wa ma ya asalin magana wa ma ya azubu an rabbika misqalu dharratin fil ardi wala fis sama amma sai an kace wa ma ya azubu an rabbika min misqali dharratin fil ardi wala fis sama sai an kace wala asghar wala akbar sai da to ma'atufi ne akan mahallikin misqal dan asalin ta ya kamata ta zamanto ta dauki damma in ba da min ta shiga cikin ta ba an gane ko yawa sun kace to wa muni'a sarfuha wa mana'a sarfahuma alwazn nan wani karin magana ne sun cin qala'idul fikr abinda ya hana a yi musu sarf shine ma'ana su dauki tanwini shine suke nuni nan ba wancan sarfu ba na ilmu sarf na wazn abinda ya hana a yi musu wato tanwini kama a ce wala asgharun min zalika wala akbarun an gane ko sun kace saboda alwazn waznikin su shi ya hana domin sun zo ala wazni af'ala waznul fi'li asghara akbara ala wazni af'ala mithlu akrama magana ce annan kwanci to waɗanda sun ka karanta kuma wala asghara min zalika jamhur kenan bil fathi atfan ala lafzi misqali aw dharra kidan da kalima ta misqal da kalima ta dharra dukkan su jarra suke dauke da ita fahuma majrurani bil fathi to shi wala asghara min zalika wala akbara ya kamata ya dauki kasra a ce wala asghari min zalika wala akbari to me yasa sai sun ka dauki fatha saboda mamnu'un min as-sarf ne dama suna wanda an mamnu'i min as-sarf baya daukan mi kasra sai in halin ya dauki alif wal lam ko ko an yi masa idafa to su ko nan babu alif wal lam kuma babu idafa ina fatan an fahimce ni inda sun dauki al-akbari to dan babu matsala ko akbarihim to dan babu matsala amma tunda babu idafa babu alif wallam sai zaman to fi mahallil jarri saboda shi na an hankalta mai min misqali misqali kasra ya dauka ko zarratin shi ma kasra ya dauka in mun ce atafi ne akan zarra ko atafi ne akan misqal an gane ko duk da kishi misqalikin ya kamata ya dauki damma yanzu an hankalta ma halin da yake ciki na kasra su ma kasra za a yi musu to marako a ce wala asghari min zalika wala akbari an gane ko ko kuma ce shi zarra dama mudafun ne da mudafun ilaihi to amarkon a ce wala asghari wala akbari sai an ka ce wala asghara wala akbara saboda mi saboda sunaye ne mamnu'un min sarfi ba sa dauka fatha sai in an yi musu idafa ko an ka musu alif walla kamar yadda ibnu malik yace wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al radif inji ibnu malik cikin alfiya to mun gane wannan to almuhimmu wala asghar min zalika wala akbara illa fi kitabin mubin kidan babu abin da zai boyuwa ga Allah kwatankwacen zarra ko abin da yake haka karamci ko abin da yake girma face na cikin littafi wanda yake bayyananne waɗanda suke cewa zarra ita ce karama halitta mafi karamci daga cikin halitta Allah ko ba ka ba to wannan magana ta su tana buƙatar wato a gyara ta dan nan Allah ya ce wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama sai ce mi wala asghara min zalika ko ko abin da hidarra karamci kina kaga cikin halitta Allah akwai abin da mi ya hidarra zama karami da haka sai ayi hattara yawa can da mun kai zancan malakum min ilahin ghairuhu mun kace wadancan sun hankalta ma asalin shi yana dokar ban ne malakum ilahun ghairuhu ne ko malakum min ilahin ghairihi kamar yadda imamul kisa'i da abu ja'far sun ka karanta wato min ilahin ghairihi to waka ira'i kama ta yi kama da ita an hankalta ma mithqalu dharratin aslin shi fa'il ne an hankalta ma kuma min mithqali dharratin an kace wala asghara saboda yanzu ya dauki wato jarra sai an kai atafin shi akan hali kenan ko ya zamanto atfun ala al-lafzi mala abdullahi ko atfun ala al-mahalli in an ce wala asgharu wala akbaru atfun ne ala mahallihi la ala lafzihi in an ce wala asghara wala akbara mamnu min as ya kamata a ce wala asghari wala akbari ma'tufun ne alal alal lafzi ba alal mahalli ba don da lafazin shi yanzu ya riga ya dauke kasra mun gane wannan to ilmul qira'at yana buƙatar wato taujihi da abubuwa daban-daban yanzu za mu je aya ta gaba wadda ita ce aya ta da za mu ɗauka bari mu gani kan mutum ketare mu yi mantuwa aya ta tas'in da biyu a cikin suratu yunus a shafi na 219 to amma wannan ayar bai yiwuwa mu ɗauke ta dole sai mun ɗan koma baya ba sani ko mun fahimta ba sai an ɗan koma baya dole dole sai in ana son a gane ta bari a koma aya ta 88 kaji aiki ya koma sabu mun gane ko Allah ce to wa qala Musa annabi Musa ya ce rabbana ya ubangijinmu innaka ataita Allah tabbat kaga inna tufidu tawkid innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Allah ka ba fir'auna da mutanen shi zinatan kawa kayan kawa kenan wa amwalan Allah ka ba su kuɗi bu sa suka da kuɗi ba fil hayati duniya a rayuwar duniya rabbana li yudillu an sabilik ko ba ka nan bane kaga nan ba akwai taujishi imamu asim al-kufi da hamza da kisa'i da khalaf al-kufiyuna al-arba'a tun da qira'a goma ne yanci al-kufiyuna guda hudu in kuma in qira'a bakwai ne an kace al-kufiyuna to banda khalaf kina sai zama to asim da hamza da kisa'i li yudillu an sabilika Allah dan su batar da mutane daga hanyarka sauran ƙurra sun karanta li ya dillu don su ɓace to don sai waga ƙira'a an gane ko ta hamza da kisa'i da khalaf da asim ta nuna li ya dillu to in li ya dillu ne ba a bukata a kaddara wani abu su ɓace an gane ko amma an ce li ya dillu don su ɓatar daga adalla ne ya dillu li ya dillu daga dalla ya dillu ne dalalan shi ko li ya dillu adalla ya dillu idlalan kenan li yudillu nasa an sabilika anan qira'a ta kufiyun sai ka kaddara wani abu li yudillu nasa an sabilika don su batar da mutane daga hanyoyinka da ko daga hanyarka to anan Allah ya ba su dukiya ne don su batar da mutane wagga waɗansu malamai suna kiran ta lamul aqiba malam bello Allah bai ba su dukiya ba don su bace ko don su batar da wani Allah ya ba su dukiya ne don su bi shi amma ba su bi shi ba waɗansu aƙiba kenan aƙiba kenan ƙarshen abin haka abin zai kasance waɗansu malamai su ce a tana nan lamu ta'ali Allah ya ba su an gane ko shi a wajen su da musu san abin da zai kasance ba lamul aƙiba ce a wajen Allah kuma lamu ta'alil ne ya ba su don ya jarraba su an gane ko don a ga me za su aikata tunda suna yi ɓoyewa inda ba a ba su ba su ce a inda Allah ya ba su daga abin da za su yi sai ta zamanto ta hada at-ta'lil wal aqiba fi nafsi shay dan mu gane lamul aqiba da kyau malam bello Allah ce faltaqatahu alu fir'auna mutanen fir'auna sun yi ni sun tsinci annabi mu annabi Musa li yakuna lahum eh li yakuna lahum aduwan wa hazanan to madalla yanzu annabi Musa shi fir'auna ya dauke shi dan ya zamanto maki gare shi kuma ya zamanto bakin ciki gare shi ba haka nan bane aki batu shi ina karshe haka abin zai kasance amma a wajen Allah ta'alili na don abin shi kasance haka kenan kai gare ka kai kai kilafin al'aƙiba amma wajen Allah lamu ta'alili ne lamul aqiba ne haka zamu yi muyi aljam'u bainahuma don in ba haka ba sun ce lamul aqiba ce ba lamul ta'lil ba sun ce lamul ta'lil ce ba lamul aqiba ba to amma in muna so mu ce lamul aqiba ce tun da shi da adam ya jahilci yadda abin zai kasance amma karshen haka zai kasance shi kuma lamul ta'lil a wajen Allah dan hakan ta kasance don Allah ya san ba za su yi imani ba amma za su iya boyewa to sai an ka ba su dan a jarrabe su don ya ce alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ba sai kuma yi ta ba dukiyar da an ka baku don me an ka baku ita ai don a jarrabe ku lamu ta'lili ne wal aqiba in an danganta ta zuwa ga Allah li yabluwakum lamu ta'lili ce ita wannan ba ta dauka dole sai an dauki aqiba dan dama Allah ya yi don shi da jarabe mu ban sani ko mun fahimta ba to da haka ai hattara in ka ji malamai suna faɗin abu koma in baka gane bar guntuwan magana aka faɗi amma karatu na karkashin ta to in baka san karatu ba sai kai ta eh, zanzana da da- da zabura sai ka ji makanka Mm. to in mun dauki kira liyu dillu dole sai mun kaddara wani abu liyu dillu nasa don shi na nuna an batar amma liyu dillu don su su bace kenan ba bukata sai an kaddara wani abu shi ko duk wanda ya batar da wani lahin shi ya hina wani su ba ka da bari ya hina wanda bai batar ba alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'adabi bima kanu yufsiduna ko ba ka da bari yawwa wala yahmilunna athqalahum wa asqalan ma asqalihim za su dauki nauyin su da wani nauyi kari akan nauyin su na waɗanda sun kabatar kenan Allah kai mun tsari Annabi Musa ya ce rabbana tumis ala amwalihim Allah ka shahe dukiyoyin su an gane ko washdud ala qulubihim Allah ka daure zukatan su tan tan tan tan tan ba irin wancan dauriya ta imani ba akan kafirci fala yu'minu ba za su yi imani ba hatta yarawul azab al alim har sai sun yi mi sai sun ga azaba mai radadi da an ce daurewa ana iya daure zukata akan imani wa rabatna ala qulubihim id qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard ko ba ka dan bane in kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin to nan kuma da bisa ce ushdud ala qulubihim nan yana da akan kafirci mun gane ko tau mu je gaba Allah ce qala qala Allah ce kad ujibat da'watukuma an karba ma addu'arku mun gane ko to ma da lafasta ƙima ku daidaita wala tattabi'ani wanda shi da ake kira maddun lazim duk lokacin da wawun ko alif an gane ko ko ya'un mun gane ko harafi mai shadda ya zo bayansu to sai zamanto maddun lazim indi harafin yana da shadda wala tattabi'ani kakkubi sabilan lalladhi la ya'lamun hanyar waɗanda ba su da sani su fir'auna kaga an ce ba su da sani ba duniya an bu sani ba a ita duniya sun san duniyar da aka gyara ta amma ba su san Allah ba Allah kai mu sani wanda bai san Allah ba kuma shine mi shine cikakken jahili Abdullahi bin Zakwan wanda rawi ne na Ibn Amir shi ya karanta wala tattabi'ani an gane ko wala tattabi'ani bi takhfifin nuni ala annaha la nafiya kina nan wala tattabi'ani la nafiya ce ba za ku bi ba wa ma'anahu nahyi sai da mutum ma'anar tahani ne kakkubi in mun ce wala tattabi'ani matsayin la annahiya take an gane ko ba sai ku muna fahimta ba to amma an ka ce wala tattabi'ani ba sai ku muna fahimta ba a qira'ata wato abin nan abdullahi ibn zakwan wanda rawi ne muka ce na rawi ne na abdullahi ibn amir tun da shi ma abdullahi yake to sai zamanto wa la tattabi'ani la tattabi'ani kama ana ba su labari na ba za ku bi ba sai zamanto nafiya ce an kore ba an ce kar ku bi ba amma wa ma'anahu nahyu ma'anar shi hali ne ko ko a ce la tattabi'ani ba matsayin hani abin nan yake ba ba ma'anahu al-khabar ba ba ma'anar shi eh, ba ma'anahu nahyu ba ba hani ne an kai musu ba tunda in ya zamanto labari ake bayarwa la tattabi'ani an kore musu biya ba za ku bi ba amma ana nuhin kakkubi bi mun gane ko daga ittaba a yattabi'u ne wasu malamai sun kace a'a za a ɗauke shi matsayin hal fastaqima ku kama ku daidaita ghaira muttabi'ina sai mun to hali ne halu kauli halu kaunikum ghaira muttabi'ina ko muttabi'aini tunda mutum biyu ne ake magana kenan halin ba za ku bi su ba yawwa to amma qira'ar ta karanta wala tattabi'ani sun kace to kenan la annahiya ce an yi hani ne shi yasa ma an kai ta akidin ta da nunun nunun mi nunul tawkid al at-thaqila an gane ko domin sun kace domin ta'kidun nafi da'ifun ta'kidi na nafi shi na hayu ta'kidin shi abu ne wanda yake bai da wani iskali a wajen malaman larabci amma ta'kidun nafi korewa ba a yin shi galib a cikin larabci da nuna tawkid shi yasa sun kace la tattabi'ani jumla ce mi matsayin wato jumla ce eh, la nafiya ce kenan eh, amma bi ma'anan nahyi karshe dai zai kuma zuwa ga nahyi to qira'a da kenan ta zo da nahyi kuma ta kawo shadda sai zamanto ta ƙara ta'kidi la tattabi'ani an kawo khabar fi sigati wato khabarun manfi fi sigati al-maqsud bihi an-nahyu wannan kuma an kawo nahyu sarih a qira'ata jamhur sannan kuma an kawo shi an akkada shi da nuru tawkid as-saqila sai da manto kenan in ma can kana shakka ko ko can abin yana farko to yanzu an fito maka da shi baro baro kamar mutum na an yi mishi magana a fakaice bai gane ba sai a hito mai da ita ko kuma a ce a can farko an kawo musu da shi da siga ba ta tsaye ba daga baya aka kawo shi da sura ta khabar muakkad don su sa abin tabbatacce da muna gane ko a majallatu tadabbur a majallatu tadabbur a shafi na eh, 62 sai suke kawo bayani suke cewa idan muka duba al'aslul musnadu ilaihi zikruhu muna ji ko al'aslu aslin magana a cikin yaren larabci fil musnadu ilaihi an gane ko zikruhu asali a cikin al-musnadu ilaihi ne al-musnadu ilaihi ma'ala abdullahi eh mi ake nuhi da shi to mubtada dama khabar shine al-musnad mubtada shine al-musnad ilayhi in an ka ce kuma al-mubtada cikin ilimin nahwu ne galibin wanga al-musnad malaman balaga ga amfani da shi to in an ka ce al-mahkumu alayhi wajen malaman ilmul abin nan ilmu usulul fiqh da ilmul jadl da ilmul mantiq in suka ce al-mahkumu alayhi wani ne shi mubtada al-mahkumu bihi alkhabar to ka rike wadannan saboda ka rike su da kyau ka azu ana magana baka san ma abin da ake ciki baka ce a to shi al-aslu fil musnad ilayhi dhikruhu asali ga musnad ilayhi wato mubtada kenan dhikruhu an bace shi fa idha hudifa in an ka shafi to fali gharadin saboda wani dalili kinan nan zaka zo ga agradul hasfi أسباب الحذف أهداف الحذف في القرآن وفي الحديث وفي السنة وفي اللغة العربية الحذف تعريفه أنواؤه أسبابه أسراره البلاغية إن كان ديبا تكن الإتقان في علوم القرآن إمام السيوطي يا إم يا إي بابي وجاء الإيزاز والحذف يتشط وشاهد هذه القائدة في كتاب الله تعالى abinda yake shaida ga wannan ka'ida ta balaga a cikin littafin Allah al-ayatul qur'aniyya at-taliya ayata al-qur'ani wanda za ta zo wala tattabi'ani yace an karanta ta wala tattabi'ani bi takhfifin nuni kina an kai takhfifin nuni alamat wato ya zamanto alamata raf'in lil fi'li tana nuna an yi mafi'ili raf'a an gane ko tunda inda ba a yi mishi rafa abada an shahi nunun din la ta kula kaga nan sai da mutomi la ta kula sai da mutomin fi'ili ne majzumi bila annahiya wala mutasbihi mi hasfun nun لانه من الافعال الخمسه يتشتو والتقدير abinda za a kaddara a wannan kira'a ta abdullahi ibn zakwan wanda rawi ne na abdullahi ibn amir antuma la tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamuna kina asalin magana antuma ku biyu dinnan la tattabi'ani ba za ku bi hanyar sabila alladhina la ya'lamun hanya waɗanda ba su ba su da sani kina Allah yana ba su labari na wanga bushara ce Allah ya musu duk tsananin da kun ka gani ba za mu bari ku saki hanya ba kawo gaban bushara ce in Allah ya maka gaban bushara Allah ya sanya mu daga cikin su yace to wa hudifa musnadu ilayhi ga balagat an shafe al-musnadu ilayhi shine mubtada kina antuma din nan li yahtamila tarkib dan saboda tarkibi jumla ta dauki talabal kaffi a nemi kamewa wala tattabi'ani nan talabul kaffi na annahyu na kenan وهذا من أبرز صور إعجاز القراءات القرآنية wannan yana daga cikin abras mafi fitowa fili karara suwar na fuskoki na surori na ijazul qira'atul qur'aniyya ijazin qira'o'i dalilin da yasa ba a kawo antuma din nan ba saboda ana son ta dauki khabar kuma ana son ta dauki mi tana son ana son ta dauki khabar kuma ta dauki annahi shi ko annahi min siyagal insha kaga abu biyu ne nahayu daban khabar daban tunda shi annahi shi na cikin siyagal insha shi ko alkhabar bai cikin insha amma ana son kuma duk kira ta dauke su banda Allah wa iyan wanga to mala abdullahi ka ji dalilin da yasa an ka samu wannan abin nan to kaga dai kafin mu je ma ayan mota 92 ashe sai an sha aiki almuhimmu in ka diba cikin wagga aya ta qala qad ujibat da'watukuma a cikin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam ka diba a safha ta 151 akwai bayani mai alaka da ita almuhimmu kafin mu je nan wagga aya tana daga cikin ayoyi din da adda matsaloli malam bello bayan wagga na balagagga akwai wasu matsaloli da annan aje masu rikitarwa abu na farko malam bello farkon magana Allah ce wa qala Musa annabi Musa ya ce amma da yazo sai ce qala qad ujibat da'watukuma an karba ma addu'arku ah ya kamata ce qala qad ujibat da'watuka tunda annabi Musa na yi sai malamai sun kace annabi musa shi na addu'a haruna shi na cewa amin to da mai cewa da mai addu'a da mai cewa amin ai sun yi tarayya to addu'a ta zanta su ko munan yanzu ya ana addu'a ai da yawa su cewa suka amin to kina ya alheri na duk sun shiga cikin sharri na kuma duk an wada sai da yan addu'a sheri ta in ba su sani ba suna tsammanin alkhairi ta wani mallami ya an kare sallah shi na addu'a shi na cewa rabbana ajjilna qittana qabla yawmil hisabi mutane na cewa amin mallan amin mallan eh ajjilla na katsana addu'a kafin rai ce shi da yaji rabbana aka kai addu'a kwarai ta a'a rabbu shi na suna Allah na kwarai da amma tana yawa addu'a kafin rai ta sun kace Allah ajjilla na Allah ka gagoto mu na katsana namu rabu asalin alqittu takarda ce wanda sarki yake baka ta ja'iza takarda ka abin sun kace Allah ya gagoto musu rabun su qabla yawmil hisabi eh mutane na cewa amin mallan to nan shine kamar da ake cewa ina ganin wa daga cikin salaf akwai da ake cewa Abdullahi ibn Mubarak wata mace tana addu'a amma bakinta yana karkacewa abinda take nema daban bakinta ya karkace ya nemi wani abun da ba shi ba sai yana cewa Allahumma bi qalbiha la bi lisaniha Allah ka kalli zuciyarta ka karbi addu'ar ta ba harshen ta ba abin da yake hudi to irin wadanda sai dai haka dan haka kakka iske rabbana kullun ka ja ta kace zaka abin nan tau mas'ala ta biyu muna ganewa shi ne cewa mala abdullahi annabi musa ya addu'a allah shi halakar da mutane to ai akwai matsala kuma ya ce fala yi umiru hatta ya raula azab al'ali annabin allah shi na rikisun ulu azumi rusun shi waga addu'a an gane ko kuma annabi nuhu ya irin waga wa kala nuhun rabbi la tazar rabbi la tazar ala ardi min al-kafirin da yara ko ba ka nan bane annabi ya addu'a halakar da mutane sai malamai sun kace annabi nuhu shekara ta 950 shi na wa'azi walaqad arsalna nuha ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama to duk abin da yake da alaka da su annabi nuhu ya riga ya gane don ko shekara 50 kai tare da mutum kana gane shi balle 950 mun gane wannan wasu malamai suka ce a shi annabi nuhu nassi na ma akwai karara wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana to tun da an ce babu wanda zai imani ni zai mai saura sai shi addu'a kare da maciyata shi kuma annabi Musa malamai suka ce sun ce wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin ko li tasharana biha fama nahnu laka bimu'minina duk abin da ka zo da shi sihiri ba za mu imani da kai ba wanda su malamai suka ce to ai wannan ba shi ke nuna annabi Musa ya san gaibi ba sai an ka ce a'a tunda annabi Musa ya addu'a mi Allah ce qala qad ujibat da'watukuma kenan uqirra Allah ya karara shi akan wannan don inda akwai kuskure da Allah ba zai karbi addu'a shi ba akan wannan kaga daga nan mun tila almuhimmu sai mu dauki wannan ayoyi wajawaz nabi bani isra'ila al-bahra Allah ce sai mun ka ketarar da bani isra'ila teku an gane ko fa atba'ahum fir'aunu sai fir'aunu ya bi su wa junuduhu da rundunarsa baghyan don ketare iyaka wa adwan da zalunci ko ko baghyan don zalunci wa adwan da ketare iyaka mun gane ko ba a ce fa atba'uhum fa atba'uhum wa atba'uhun ba li taglibi janibi dhukuri ala janibi inas don bani isra'ila akwai maza akwai mata muna gane ko wannan aya akwai mai kamar can cikin wato abin nan suratul a'raf wajawazna bi bani isra'ila al-bahra ko sai dai can fa atau ala qaumin ya'kifuna ko ya'kufuna ala asnamin lahum mun gane ko nan ko da kace wajawazna bi bani isra'ila al-bahra sai ka ce fa atba'ahum baka ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa atau fa atau shina a'raf fa atba'ahum shina wi yunus fa atba'ahum fir'aun fir'aun yabisu wajunuduhu da rundunar shi وجاوزنا من كيترس النون للتعظيم لا للتعدد حتى إذا أدركه الغرق التي سيدا نسي واترشك فرعون فرعون يتبت دكا ينزكا تاك آي قال يتي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل كاجي تمرد يكو yace nayi imani babu abin bauta sai wanda banu Isra'ila sun kai imani da shi yanzu ya barce musu bayi bayan ya ce kuma su bayi ne bai ce maimakon ya ce amantu annahu la ilaha illallah ba ko illallahu rabbul alamin ko illa rabbul alamin sun ce ba illazi amanat bihi banu isra'ila wai waɗannan bayin da yace su ba kowa ba abinda sun kai imani da shi yanzu shine shike ne ba yace wa ana minal muslimina kaji makareci ko malam abdullahi jumla ce ismiya tufidu madha wai ana minal muslimina ce shi tabbataccen musulmi na baya canzawa to kai da kace kai da Allah ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ba wani abin bauta wanda ya sani wanda ba shi ba kuma yace ana rabbukumul a'la shine rabbu al-khaliqu al-maliku al-mudabbir cikin allolin ma shine ogan alloli kaga ya wuce Allah wai ka ji yanzu shina neman musulunci shi yasa in Allah yi ka musulmi duk abin da an ka ba wani na mulki da kuɗi da ƴaƴa da duk abin da an ka ba shi in ba musulmi bane to naka ya hitsa da dan ga fir'auna shina neman musuluncin ya rasa shi mun gane da kyau ko to anan malam abdullahi akwai wata mas'ala mai muhimmanci shine cewa fir'auna da ya nemi musulunta adraka hul garaku lokacin da ya ga abin nan shi da ake kira al-imanu lit-qirari imani na tilas wannan ba a karɓar shi dama duk kafirai sun ga halaka suna cewa amanna billahi wahdahu wa kafarna bihi wa kunna bihi mushrikina sai dai nan yibo malaman ilmul munasabat malam abdullahi ilmul munasabat kana ne daban-daban akwai ilmin munasabat bainal ayat akwai ilmin munasabat bainas suwar akwai ilmin munasabat bainal alfaz akwai ilmin munasabat bainal ma'ani ana gane wannan da kyau to nan malaman suke suke ciro munasabat na ilimin qur'ani sai sun kace anan dibo fir'auna yayi alfahari da mi da ruwa ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت يتمي أفلا تبصرون كما كان بني تو كما الله هل تاش هل كد فرعون سي الله هل كد شي دروا حتى إذا أدركه الغرق النبي موسى kaga fir'auna ya alfahari da ruwa ya shiga cikin ruwa annabi Musa ya shiga ruwa da ƙarhin Allah ta lahiya munasaba ta biyu kenan a wa auhayna ila ummi Musa an arda'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani kuma ya ta lahiya saboda da ƙarhin Allah ya shiga amma fir'auna da ya shiga da ƙarhi ne adrakahu al-gharq kuma karhin shi sai da ya shirya fa arsal fir'aunu fil madain hashirin ya zuga mutanen shi inna haula ila shirzimatun qalilun wa innahum lana laghaizun wa inna la jami'un hadirun ko hadirun duk sai da ya shirya rundunar ta Allah kari da shi kenan ka zamanto tare da Allah in kana son karhin ka zamanto karhi sai Allah ce al'ana yanzu su fir'auna tambadadde yanzu na aka cewa kada asaita kenan wa kada asaita Allah ko wa kada asaita rasulahu fa asa fir'aunu ar-rasul kuma kai ce ba duk wanda ya saba manzo Allah ya saba Allah man yuti'ir rasul faqad ata Allah kuma duk wanda ya Allah manzo da'a ya Allah da'a qablu an yi ta ba a kawo ta ba a ce qabli ba ai saboda idafata an shahita al'ana wa kada asaita qablu ai qablu dalika wa kunta min al-mufsidin ka kasance daga cikin mabannata sai ka dauko ayoyin da suke nuna irin bannar da fir'auna aikata daban-daban cikin alqur'ani mun gani ko sai Allah ce to fal yawma a yau nuna jika bi badanika muna gani ko yawa imamu yaqub ya karanta nun jika bi badanika nun ji daga an jayun ji in ja'an nuna jika daga najahu yunjihi tanjiyatan nuna jika nun jika zamu tseratar da kai kana aitwa don ma'anar su daya ko ka ce a'a nun jika tseratarwa ta farko nuna jika har inda an ka zo karshe bi badanika da jikinka waɗansu malamai suka ce badanika nan da sulkenka na yaƙi kadiba cikin al'itkan da sauran littafin tafsiri ko cikin tafsiri na ibn jarir tabari Allah ce litakuna liman khalfaka aya don ka zamanto aya ga waɗanda za su zo bayanka liman khalfaka kenan ga waɗanda suke bayanka wa inna kathiran minan nas Allah ce da yawa daga cikin mutane an ayatina game da ayoyinmu laghafilun lalli marabkaradi shi yasa malamai sun yi sabani shin gawar fir'auna har yanzu ita ce wadda akwai misra ko ba ita bace wasu sun ka ce a ba ita bace kawai wata ta an ka dauko suna ganin wacce ta riga ta lalace wasu malamai suka ce a'a fal yawma nunajjika bi badanika Allah yace li takuna liman khalfaka aya man ismul mawsul ce tufidul umum duk wanda zai zo bayan ka kana zaman towa aya gare shi suka ce wannan gawa ita dai ce Allah ya sa an gane ta an gane ko wasu malamai sun ce ba ita bace wasu malamai kuma sun tafi cewa ita ce tunda Allah ya yi alƙawarin zai tsare ta to meye matsala kuma liman khalfaka ba ta shahi su bani Isra'ila ɗaya ba a'a ta shahi duk al'ummar da za ta zo bayan shi eh har tashin kiyama kahin lokacin da Allah zai sa ta lalace liman khalfaka aya wa inna kaseeran minan nasi an ayatina la ghafilun shi yasa kwanakin baya wai RFI suke tattauna kan wata mas'ala wai an je neman gawar Sankara to ma Sankara an yi bincike an yi bincike ba a gano ta ba nan inda an kai kabarin shi an bincika yanzu babu komi an gari ko ta lalace to kuma ya an kai gawar Fir'auna ta yi shekara dubu uku kuma ga ta nan sai sun kai ta wai an kawo expert suna dumi suna wata magana magana wai ana ganin gawar sankara kaza kaza kaza yo zamanin fir'auna akwai abin da za a ji gawa da shi ne babu kai ku dawo Allah adda amsa ga ta nan fal yawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya duk ya hai wani dan yar fi ka cancan kana bata maka lokaci eh kana ta kana bata maka lokaci kuna tambada gawar fir'auna mu'jiza ce shi kuma gawar sankara ba mu'jiza bace ni kuke so to Allah ya kyauta da dukkan alamu lokaci ya yi halinsa nan za mu dakanta insha Allah sura ta haraban kwana sai darasinmu na gaba za a zo a karasa insha Allah abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh